بسم الله الرحمن الرحيم jawabin kayan sirri matsalolin auren da aka koyi murattahi a auren da aka yi wasiya aka yi umarni da cewa a koyi shi kuwa nikahun sirri shi ake kira shi ake kira auren da aka yi a goye inda za a fi zai wurin imamu malik wanda yake da zazu asuba ana lura da ya kusanta da shi aka farin jayarwa shahida rikul masjid ko da mutane makil wanda za su cika masallacin nan sun shaida da haka to dai za a ce an dai an ce ka a faɗa cewa an shaida an yi a gaban mutane da yawa ko mutum dubu nawa ne za a ɗauka cewa nikahun sirri ne a wajen imamu malik amma yadda ibn rushdin ya faɗa a littafinsa muqaddima ɗaya daga cikin gaggar littattafai na mazhaba wanda shi kansa ibn rushdin yake cewa wanda ya sa ya fahimci wannan littafin nasa ya fahimci ɗaya littafin nasa bayani wata hafiz zai zama ya kewaye da sanin mazhaba ta imam malik to a cikin muqaddima shi ibn rushdin abin da ya faɗa shine ai auren da ake kira nikahun sirri shine auren da ba a kafa shaidu a kai ba amma matsar an kafa shaidu a kan aure to wannan auren ba da kawun sirri ba ne ko da an ce a ɓoye imamin shafi'i da abu hanifa imam abu hanifa sun karfafa magana da suke rarrauna a wajen malikawa to a wajen su aure matukar akwai shaidu a kai ko da an ce a ɓoye to da zama da kawun sirri shi dai da kawo sirri ne hukuncinsa a wajen malikawa me hukuncin nikahu sirri a wajen malikawa ana batawa a wani hali ko da ta tare an dade ko ko in ba ta tare ba ko ko inda an samu tarewa amma ba samu dadewa a ina daga a wani bangare yake ko ba tare ba ko ta daɗe ko ba ta daɗe ba a ai ba haka bai sai ce aka in ba a daɗe ba yana cikin nau'o'in aure guda uku da ake batawa matukar ba a samu tarewa da daɗewa ba amma an samu tarewa da daɗewa to ba a bata ba ko da ta tare in ya zamo tarewar ba a dade ba za a bata auren ballantana ma inda bata tare ba kuma shi a nan dadewar aka ce shekara ma ta isa in aka zama shekara ya wadatar yan uwan tafiyarsa guda nawa ne aure nawa ne ake batawa wajen malikawa matuƙar ba a samu tarewa da dadewa ba ga ɗaya dai sauran guda nawa madaukakiya da ta yi aure alhali ga waliyinsa wanda ba mujbiri ba ko sai wanne sai ya ji ma ne manura za waye zai kula da shari'a za mu zo don zuran kariya ko dai ba shari'a na ko za mu yi ba a buɗe ba ko ta abubuwan ya fi shari'a ko to shuhurar auren in ya zama an ce a boye amma dai daura auren jama'a da yawa sun sani jama'a da yawa sun halarta to a ta wadatar ko an ce a boye ba laifi ba ne a wato ba zai zama ya bata auren ba wurin ibnu rubi liman gada zalun bi wanda yake mai hankali wanda zai aure ya ce a boye ka a bata ka a fada ka a fada ko da ga wasu ne ko kuma ga wata to ya saba da jama'a ishada idan ya bar shaidarwar da yadawa da yadawa inda ko da wajen shafi'awa da hanafiyawa mai shaidar ba ai ya zama ne kamun sani Mustakacimin wanda yake ya shaidar bisa auren amma yake a ɓoye shan zura ya fita daga tsari. Bishar limanar tuzinza. Wannan a iya cewa auren nasa ya inganta in an samu sharuɗar ruko da kauli wanda yake shazi me sharuɗin ruko da kauli wanda yake shazi ya ya kawo a cikin manhaji ne ko a cikin manhaji su wa sharuɗu fatuwal mar'i bin ra'ifi سلامة من شدة التنكيل وأظهر بعد تحقق الررق لعالم ما في اكتفائه ررق وقول من قلد عالما الذي الله طالبا فغير مدلك يسا بيتوشي daga wannan littafi ne daga wannan littafi ne aka ɗauko su kenan sai na gaba za a shine wato in ya zama raunin bai kai bai muni ba kamar a wannan aya cewa raunin bai muni ba rauni da cewa auren da aka daura a gaban shaidu to ko da an ce a boye ba za a ce kira shi da kawun sirri ba to kauri ne rarrauna mu a matsaban amma dai raunin bai muni ba tun daga wani babba ma daga cikin malamai wanda ma har ake masa lakabi da ajubin masari dattijan masaba ya tafi akan haka shi ne ibn rushd ibn rushd yana da matukar karbuwa wajen malikawa illa iyaka a ilimi duk yadda karbuwa mai karbuwa ta kai ba dole a ce ko ina ya dace ba inda koyaushe ana tsayawa ne a bugunta to idan an sami irin wannan sai a iya cewa eh to auren a kyale shi idan ya zama an sami ragowar sharaɗin shi ne wa'azuhu ba da ta haƙoƙin larar da alimin mafi kifayen gida ya zama an tabbatar in ba a ɓoye ɗin ba za a cutu idan ba a ɓoye ɗin ba cutuwa za a yi idan an ɓoye ɗin aka ce ka a faɗa wa da ko ka a faɗa wance a iya cewa auren ya inganta ko da a masabar malikawa a yi aiki da ƙauri ra'ifi a masabar malikawa.
wani ƙarin ba ne da yake ganin zahira bazi ya ciro ya ciro cewa kafa shaida a kan aure wajibi ne idan ya zamo za ka tare amma a baɗini an so ne a zahiri ne yake wajibi amma a baɗini tsakanin bawa da Allah wannan an so ne amma mai asalin littafin nan shine sai da Abdullahi Alawi yace sai dai abin kutawar maganganu na malamai shi ne wa a shaidar wannan wajiba ce a batini da zahiri bayyanatu idan aka samu shaidu mace ce da awar mijinta ya sake ta saki bacci ya ce ya sauƙaƙa mata aka ce a to baiwar Allah ki kawo shaidu akan ya faɗa haka sai ta kawo shaidu amma shaidun nan na ƙarya ne akzabu min sajai sun fi ƙarya daga matan nan da ake kira sajai wadda ta yi da'awar annabta ba ba ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ana kwatanci da ita a wajen ƙarya to idan shi miji da ya tabbatar shaidun nan na ƙarya ne ya ce zai sami da matar nan tasa hanshin abu ne mummuna kubai wadda take an yi ta a filin fi zahiri a zahiri a zahiri ya yi ba daidai ba shi ya sa in ba ya ce ya yi haka da niyyar kome ba ko haɗi ma kenan a iya tsayarwa a kansa ma'asamu amma ba su ne a kansa kyaci shi ma ba dan abin da yake tsakaninsa da Allah ka fahimci wannan bayani da ake yin kake ai jayayya da wanda yake mai kuncin madukushi wanda yake ba ilimi ne da shi ba da ce za ka yi jayayya da shi kai da iliminka sai ka yi ta wahala sai ka yi ta wahala musulatun fishiyari ba daidai ba ne a yi musula in zaujatin asad ga matar da ta saba wa mijinta mace ta zamo tana saba wa mijinta to mijin yake zai mata musula ba daidai bane kamar ya karya mata haƙori ko ya yanke mata yatsa ko abin da ya kama da haka ka kadin fari kamar ya yanke mata gashi ya ce bara ya aske mata gashi ko ya mata aski gaba ɗaya to wannan bai halatta fi shari'a shari'a ya zo a littafin zahira na karraki a cewa ikamatul musulmi gairu wani a ce wani daban ya musula ba sarki ba haka din minar muhali abu ne wanda ba daidai ba wa inda musulatil halili dan da aka ce ikamatul musulmi din masari ne ikamatu aka rafa shi da makole sai ya cika da fa'ilin shi ne gairu wani gairu ɗin fa'ili ne na ikamata. A idan miji yi wa matarsa musula, musular da yake ta aibata ta, za a yi hukunci da cewa ta saku saki ɗaya gare shi, sakin da bai da komi. Wasu suka ce, a'a, za dai a yi masa faɗa, amma ba a ce matar ta saku ba. wasu kuma ƙaunin da uku aka ce ai mata su kusa ke uku idan miji ya aikata abin da yake musula ga matarsa musula da za ta iya aibata ta to za a yi hukunci ba da cewa matar ta su kusa ke uku shi yasa a nan akwai zantuttuka guda uku wal awwalu wal awwalu na farkon almutazamu shine abin lazunta cewa ta saku saki ɗaya ba'i ne to shine abin lazunta shi ne asalin littafin sai da abin alawi ya ce da inda ya yi da ganganci da inda ya fita kuskure kamar yana da gangan daman da iya jire mata haƙori ya abin ne ko ko a'a da kuskure ne yana dukanta sai Allah sa ba tare da niyya ba ya bige ta a haƙori ba sai haƙorinsa ya tare ba to duk daidai ne a nan.
Wa abu ajin a kuwaye mata wata a zantukan nan guda uku zancen da ya fi kowanne muni ya fi rauni ya fi nisa daga karɓa shi ne na tsakiya na cewa ai mijin nan ba za a ɗau wani mataki a kansa ba bai huce zai a yi faɗa ba.
wani biyu da a wasu ne na kalamu.
Ibn Amash ya faɗi magana a nan ya ba da wata fatuwa a nan Ni da biyu ne ubin biyu alamu.
da yake aka yi ta zargin su saboda wannan magana cewa ba komai ba ba za a ce masa ba za a ba za a ce da mijin mata ta tafi ba.
To shirku ki da ake yi a wasu.
kawo sharaɗi wajen ɗaura aure a wajen ɗaura aure a ce za a yi sharaɗi kamar a ce sharaɗin eh, za a baka amma ka yarda in an baka ba za ka yi mas- eh, ba za ka yi sadaka a kanta ba ko ba za ka yi mata amarya ba masailu a san a matsalolin asadun furati Ta yi haske nan.
ta ce haka ɗin ba daidai ba ne Ya ƙauna ya yi a kai.
maganar ta ta fi zamowa ka sani saboda sharaɗi ne akan a hana abin da Allah ya halatta duk abin da zai bayar ko zuwa ce an hana abin da Allah ya halatta ai ba daidai ba ne
Ka tsara biyu tara ya ci biyu tsarki.
amma ɗan ƙasu ya ce a irin wannan sharaɗin ba haramun ba ne amma dai ba a so
Wala ya ji mutu su ci ya ɗaure tsarki.
shi ko ta farki ɗan ƙasu a fito ba shafaffe ba ne malami ne babba ko da dai ana ganin wancan ƙolin wancan ƙolin kamar ya fi
Ya tsara ya ci biyu da hannu.
Me ne gilli?
Biyu da an samu.
sarikatul ardi min al-zaitun satar bawa daga mai ya bayyana da halittin haka inda aka ruwaito daga tununu tununu an tambaye shi cewa idan yana da bawa sai yawa bawan aure akan cewa sharaɗin auren nan fa kada ya sata daga man da aka wakilta shi ke kula da shi shi bawa ya ce ya yarda duk sanda muka sata daga maina matar ka ta saku ka yarda matar ka ta saku ya ce eh bawan ya ce ya yarda surun da ya ce ai wannan yayi wannan yayi ashe kenan dan an yi sharaɗin ba laifi ba ne ko karancin ma babu bisa wannan ƙaunin da aka ruwaito da shi malam surun
Wasan da biyu ne ya mu'allafi.
ba da Babu mutum.
a abin da aka rataya bayan afkuwa shi ne kaɗai za a ce ya lulluta wata na shan mu'ulun wanda yake mallake shi wannan ya tafi kawai ya tafi kawai wato sharaɗin da aka rataya to shi ne idan abin da aka rataya a kansa ya afku sai a ce wannan ya afu amma wato wan- komai ma a ce a in ya faru komai ma na iya faruwa wannan ba daidai ba ne
لأن قوله إلى المسجد zaharar a ce komai ma na iya faruwa a nan yana daga maganar da aka tsawata أو ما به على شفاعة amma mu ne به ko abin da aka gina a lashe famin jirgin bisa gefen rami bisa gefen rami
ينقلب النفي الوجودي wanda yake gaba ɗaya ba abin da ya rizantar mako kuma ya kawo wasa daidai da rabi addinin ubangiji da abin da bai sani ba da abin da bai sani ba a yanzu misali inda mai gida ya aura wa bawansa mace a kan sharaɗin cewa in an ya satar masa man da yake ba shi ajiya to matar sakakkiya ce bawan ya ce ya yarda da haka shi kenan wannan magana ta tsaya a kan mai da a ce yana ba shi ajiyar shinkafa ya sata ba a ce matar ta saku ba inda ba ce waye kawai in kai mun sata duk sharadin zan ma aure amma duk sharadin kai mun sata ba ta sakakkiya ba a an ka sata mun mai yasa musharadin sai ya tsaya ya zamo ya tsaya a kan man kawai ba wai a kan duk wata sata da zai ba eh haka kuma wanda zai ce ai gaba daya ko ba wannan ya yi sata daga man matarsa matarsa ce wannan ba daidai ba ne inda dai an yi da shi in har ya saci man nan matarsa ta saku shi ya yarda kuma to وبين سورة تناقض المرأة ba ta tsali mace mara wannan asalin mar'atu ne sai aka ɗauki fata ta kan alhamza aka mayar karra aka shafe alhamza ta koma alifi kuma sai aka shafe alifi mace ta bayyana matar da imin shari'a abinda take da awa da shari'inta قل أنت idan miji ya yi musun haka idan musun ya idan miji ya yi musun haka cewa ita sai masa sharadi kaza idan ya zama ta sharɗanta a kan miji wajen ɗaurin aure cewa abin da lalle lalle sai ya yi kaza to idan aka yi jayayya cewa shi a fahimtarsa sanda matan nan ta kawo sharaɗin ga iyaka abin da take yi ita kuma ta ce ba haka take nufi ba ai ga yadda take nufi za a ce kai bayani da cikakken bayani misali an tafi a kan cewa yin sharadi a auren daidai ne musamman yadda shi sunu ya tafi a kan musamman yadda ma malamai da yawa suke ganin cewa ai da mun duk sharadin da bai kore wani abu da shari'a ta yi yarda da shi ba ya iya zartar da shi a aure to a wajen ɗaura auren sai aka yi sharadin ta kawo sharaɗin cewa ba fa ta yadda a ɗaura auren nan ba sai in ya yadda zai ƙyale ta ta ƙarasa karatu ya ce ya yadda ya ƙyale ta ta ƙarasa karatu za a sannan ita tana labiruwan ake cewa ne fadar tsin handarin ake cewa ko menene tana aji na farko na jami'a yawwa to a sai aka yi ta ƙarasa ta kai har yadda za a ce ta gama sai na yi ai ita da take ta ƙarasa karatu ba wai iyaka nan take nufi ba tana nufin har ta je ta yi masters har ta yi PhD ai wannan ne ta karasa karatu wanda bai masters ba ya karasa karatu ai bai karasa karatu ba ga karatu a gabansa ba to za a ce ta yi bayani ta tabbatar da cewa lalle din haka take nufi to وأنت عليك أنت idan ta kasa bayani وجدت زوجك a bayanin da za ta yi irin nan take na kaga kamar wance ai ta ƙara karatunta yanzu ba gashi tana mora ba a ga ita wance din ta yi masa soko ta yi PhD kaga za a ce eh ita irin wannan take nufi ko Eh, amma ita ta su kawo haka shi mijin ya ce ni abin da na ɗauka makarantar nan da ta fara ita za ki ƙarasa da kike nufin ki ƙarasa shi yasa ba wani sharaɗi na ɗalibi su ci gaba da wani karatu to za a gaskata mijin ba tare ma da ya rantse ba
ولم ولم يكن فيه matafi zo shar'i ma'abucin sharaɗi a zuɗin shi ne fa'ilin yunatin bai da damar ya ce zai mutu a cikin lizuncin saki wanda yake batte ثم رجع in mallaka idan ya mallaka mata lamarinta ونفسه sai hukunci da cewa ta saki kanta saki batte
لا إذا كان أبي زوجه a ita idan take ta zaɓi rabuwa da auren za a ce ta samu rabuwa ne da saki ɗaya in dai bayan ta tare ne wanda saki ɗayan za a ce mijin yana da damar ya dawo da ita yana da damar ya ce ya yi kome da matarsa A, amma malam tunu baya ganin cewa ya iya kome da ita domin sharadin da ya koma ga hudu bayani akan wannan shi ne kamar mace ce take da mijinta in ka yarda a ɗaura mana aure a- in kana so a ɗaura mana aure sai ka yarda cewa duk sanda kai min kishiya ta mallaka min lamari na a hannuna na iya zaɓar rabuwa da kai nan take ya ce a na wannan ainihin sauƙi ne na mallaka miki na mallaka ni to da da ya mallaka mata din ana nan sai ya yi shi sai ta ce yau ai muna da sharaɗi ne da kai ko eh to na saki kaina to bai da dama ya ce ya yi bai yadda da wannan sakin kan naka da kaina illa iyaka in har sai da ta tare ne ya yi mata kishi ya ce ta zaɓi rabuwa da shi to shi yana da dama ya ce ta a wato duk da cewa ta zaɓi rabuwa da shi amma ya yi kome da ita amma shi ma da su nuna anan ya ce a ai ba ya ganin ma tana yana da dama da ce ya yi kome da ita domin wannan sharaɗin kamar hudu ne sakin hudu ko saki ne ɗaya wanda ba kome a ciki آه، وش- والكل آه، تلقة بائنة لا لذة فيها شوف na shi ne domin sharaɗinka ya koma kamar gurgu ne kamar gurgu ne dangane da cewa zai amfani da haka wanda ya nufi a cikin a sharɗan da ya ba mata cewa shi manufarsa matuƙar fa bata munana ba nufinsa ko su su za a yi aiki da shi idan ya zamo ta munana Aha, miji ya yarda da sharaɗin mace cewa ba zai mata amarya ba amma sai zama shi manufarsa matuƙar ba ta fara munana masa ba amma in ta fara munana masa ya dawo abinci bai haɗu ba ko abin da ya kama da haka tafi da lamarin auratayya yana wahala daga gare ta a sannan ba wannan sharaɗin to shi kenan idan ya zama ita din ta fara munanawa dan ya yi ba'a ce ai sharaɗa wato sai ta za su za a tana da wannan damar ba tunda da ita ta fara munanawa shi kuma nufinsa da yadda da wannan sharaɗin shine matuƙa ba ta fara munanawa amma fa ba a kula da munanawa ta ta inda zaujin ta da bai misliha idan mijin ne ya fara mata kamar ta ya zama mijin ne baya bata kudin cefane yadda ya dace a ce ya bata ita kuma yasa sai ta kai tara na dare ma bata gama abinci ba eh kaga shi mijin shi ya fara munanawa ita ta ta zo ta bi shi da munanawa to amma wannan munanawa ta ta ba za a ɗauke ta a matsayin munanawa ba in yi amarya a sannan take bata yadda ba sai dai ta fita tana da haƙƙin tattaɗin don ubangiji ya ce fa mani ta da alaikum fa ta du alaihi bi mithli ma ta da alaikum duk wanda ya taba ku don kuma su sakayya akan taba ku da ya ba laifi bane idan mace ta zamo tana nufin ta riko da sharadi da a wajen ɗaura aure ba a yi bayaninsa ba sanda za a ɗaura auren ba a yi bayanin wannan sharaɗin ba a alhali al'ada ta yi hukunci da haka kamar ya zamo suna ƙasa da da gaba ɗaya yaran su mata suna gama jami'a ana ba su damar su gama jami'a ko da aure ko ba aure to amma ita wannan da aka zo ɗaura auren ba a sharɗanta a kan mijin cewa lalle zai ƙyale ta ta gama jami'a ba to aka ɗaura aure haka sai bayan an ɗaura aure miji ya ce shi gaskiya makarantar nan da take zuwa bai lamunta ba bai yarda ba ita ta ce a ba ka ganin a garin nan da haka ake ko a ƙasar nan da haka ake to kila na za a ce da ita a tsaifar rayyatin labari wa kin yi asarar abinci sun gina da dama ai da sun san da za a daure aure za ki ce ke fa ga wannan sharadi cewa al'ada ta gudana da haka bai zama sharadi ba kamar yadda aka faɗa ga wanda sai a wato ta zo neman taimako ga mijinta da da an ce wata yarinya ce tana da wani wanda take so saurayi sai wani daji da mai kuɗi ya yi ƙoƙari har ya aure ta da ya aure ta sai ta ki gama ya zama tana musguna masa ya ga musguna ta yawa sai ya sake ta sai ta fito da jirgin ta auri wannan saurayi da take so to kuma ana nan ana nan sai aka yi wata yunwa ya zama an rasa abinci da ita da mijin ya zama sun rasa abinci ga wancan mijin nata na da dattijan can da wadata sai abin da yake so yake ci sai ta je wajensa ka taimaka mana ni da mai gida ba abinci da ya ce da ya ce a saifar royatin laban ai tun zamanin bazara kika so da tsaro yayin da kin zauna da ni a wannan bazai sare ki sai zama ana faɗar haka ga dukkan wanda ya aikata wani abu ya zo yana da dama aka yi ba da damar wata dama da yake da ita ta kukuce masa
Wala'i ƙarar da ake bai gama neman gobe ba a gobewa ga wa- cutar wanda aka cuta wanda aka cuta an cuce shi zaujin gobe idan an mance maganar shara'i bayan miji ya yarda da shi cewa zan aure zan baki dama duk abin da dangin ki ko sa'o'in ki suke ko mutanen garin ku suke ke na zaki amma ba a ba a fayyace ko menene ba wajen ɗaura aure ba a ce suna kaza suna kaza suna kaza ba za a yi aiki da al'adar mutanen ta idan mutanen nata yana cikin abin da suke kaza ko kaza ko kaza za a yi da Mhm. Ahan, ka jani in nuna lira a yau wanda yake neman haɗawa wato al'adar da take gudana a ƙasar shingida burtaniya a yau na cewa akan sharɗata wa miji a wajen neman aure cewa ‘yanmu kar ta tadda wata kan kuma a kawo mata wata ehem kar ta tadda wata kan a kawo mata wata ya ce ya yarda ba za ta tadda wata ba ba kuma za a kawo mata wata ba ma'ana ba za ta tadda uwar gida ba ba kuma za a yi mata amarya ba sai ya yarda aka ɗaura aure akan haka sai kuma daga baya yake ta dabara ya za a yi ne ya aure ya auro wata ka jami'in nunan liram kamar wanda yake zai hada kifi ne da damu kifi dabba ce da ba ta rayuwa sai a ruwa Eh, damo dabba ce da ba ta rayuwa sai a tudu shi yasa yaushe za su haɗu ai tun da ya yarda ya yarda da wannan sharaɗin to shi fa da ya auro wata mace hayata hayata ya haƙura da wannan ɗin sai dai kawai sake ta in ya so ya auro wata amma matuƙar yana auren wannan idan dai ba ita ce ta ce ta yi ya auro wata ba to bai da dama ibn al-amash ya yi magana a nan fi hada da ya bauɗe daga tsari a nan fala a hakan ya tafi ba wanda yake bin sa malamai gaba ɗaya ba wanda yake bin sa ta'azi hafin zahira idan mace sai wa mijinta sharaɗi a kan kadda ta sadda wata mace sai zama mijin ashe yana da wata mace a can wani waje wanda an ɓoye ta ba wanda ya sama da wannan mata sai daga baya ita matan nan da aka auro daga baya ta gano ashe mijin nan sun da ya aure shi yana da wata mace can to tana da damar ta ce za ta riko da sharaɗin ka an ta yafin lahika kamar yadda za ta riko a kan wadda za ta zo nan gaba bayan miji ya aikata sharaɗi man makaratu wanda ta ba shi dama ba da ilimin bayan ta san ya yi haka ɗin a da yadda ta kuwa to lan ba ta da dama kuma ta dawo ta ce tana da wata magana mace ce ta shaɗanta wa mijinta wajen ɗaura aure cewa auren nan fa sai in ya yarda cewa in ya yi mata kishiya lamarinta na hannu ya ce ya yarda aka ɗaura aure a kan haka zai yi yau kishiya ita kuma ta san ya yi yau kishiya ba ta ce ta zaɓi rabuwa da shi ko wani abu ba har ta yarda ya zo ya sadu da ita to ko daga baya ta zo ta ce ita fa ta zaɓi rabuwa da shi ba za a saurare ta ba tunda har ta yarda ya sadu da ita haƙƙinta da jin cewa ya yo amarya ta ce ta zaɓi rabuwa da shi kar ta yarda ya sadu da ita in ba ta yarda ya sadu da ita ba in dai hukunci ya yi amma dai ta yarda ya sadu da ita kuma daga baya ta ce za ta yi wani hukunci daban ai ba daidai ba ne ba za a saurare ta ba wa za ba ma wahaba idan matar da take tana da sharaɗi a kan miji miji ya aikata abin da zai saboda sai aiki da sharaɗin a maimakon ta aiki da sharaɗin sai take bara ma ba ka kaza ka sauƙaƙa mu kawo ita kawo shikenan ta bashi to shikenan za a ba ta dukanta daga gare shi wa za a ba ma wahaba kuma da abin da ta bashi duk yawa ya mallaka lokacin lalin za a ba ko da ya kasance cikin ƙasa zinari nan ya yi dace a ce lau lau mil alari ya za a ce saboda me ke? sa'a domin cin mil alari da mil alari ai ina magana ne akan wasanin ba a ruri ba a ruri ba su fara wasanin da irabu ya za a ce lau min a za a ce to zan ce min a saboda menene aka ce a faɗi haka tunda ba ce ki faɗi bane ko hujja ake nema a kan me eh yawa saboda kana wanda take ta ɓuya wanda ita da sunanta lau kana ma a adatu mil alari lau kana ma a adatu mil alari na ƙur'ani ma shi da nasu ba ko shi kuma saboda ne amma shi ba da nasaba ba ne ko falan yi kubala ne da hadihim min ulari min ulari min ulari zaben wala wata daidai saboda shi na in fa'il ne ko na yi kubala falan yi kubala ne da hadihim min ulari zaben wala wata daidai بالأجنبية نمشي يتقيتها da matar da take a jirgiya sai gare shi ma'ana wadda yana da damar ya aure ta ko da ƴan uwarsa ce ko da ƴan uwar ta kun da kun kamar a ce da ubanta da ubansa uwa ɗaya uba ɗaya kaga ƴan uwarsa ce ta kun da kun ya iya ɗaura mata aure shi kansa yana cin waliyan ta yi mai gaje ta akwai dama a ce ya gaje ta ba tunda ɗan ami yana gado ɗan ami shi kuke yana gado amma duk da haka a ce ya kaɗai ta da ita to haka bai halatta walau a duka ko da tsohuwa ce. Amma wasu daga malamai suka ce na ba a sami ruke ba laifi da haɗuwa da rabiya da sauri ga kamar rabiya da adawiya da suyanu sauri wanda yake sun yi shuhura da tsantsani da kamewa to idan sun kaɗai ta wannan ba a wata tuhuma. Hakanan kuma ta kaɗaitarsa da ita na halatta in yana jin tsoron mutuwa gare ta ko mutuwa gare shi fi mafazatin a jeji kamar ya zamo sun tsinci kansa a jeji jejin da yake ga kuraye ko ga wata dabba ne mai cin mutane ga wata bukka in sun shiga suka kulle za su tsira daga wannan kaga sun da su kulle ba sun kaɗaita ba amma in yake ta fito ba mamaki kura za ta ɗauke ta ko shi ya fito ba mamaki kura za ta ɗauki to a sannan sai ta iya haɗuwa ɗin su kulle ko wani ta a ciki amma fa lalle a yi ƙoƙarin kamewa wa fil ina fila dangane da cewa ya durkusan mata dabba na kuni albarra'a in ya fi ne safwan wal mubarra safwan da sai da aisha wanda Allah ya sauka da kutar da ita wannan sun kutar da shi daga ake yayi laifi a ajnabi ya iya dokusar da taguwa ko raƙumi don wadda take annabiya ta hau ba laifi ba ne inda safaru ya dokusar da taguwa ga sayyida aisha ta hau
شرعها على سبيل الوجوب ya iya zama bisa ba- a gado ko kamar benci tare da wacce take ajnabiyya a ce shi ga inda yake ita ga inda take ya zama kuma wajen a- akwai mutane wannan ba laifi ba ne إلا sai fa idan ana jin إذا tsoron fitowa yau da su da ake hange
ولا يؤدي على وجهه ba daidai ba ne namiji ya haɗa cin abinci bisa shimfiɗa ɗaya ɗin hunna da mace دور in ba wadda الإسلام take tsohuwa ba a shirɗa wadda ta zamo a karkace halitta ta ba ta fara karkacewa namiji ba zai taɓa sha'awarta ba to in irin wannan ce idan ya zauna ya ci abinci da ita ba laifi ba ne ko da annabiya ce
ويسأل المؤمن الله أن يقول أمام ya a ce namiji ya haɗu da wadda take annabiya don a ɗora kaya a kan wani abu to turowa daga malamai ta ce haka ba daidai ba ne namiji da annabiya su haɗu su ɗauka kaya don a ɗora a kan wani abu wannan ba daidai ba ne
وتتقوا da ya faɗi lamari ya kai inda ya kai yayin da ya kai an an ce ba daga sai zuma yayin bayan da za a yi sai an yi haka to a wannan halin ne kadai yake ya halatta ya ya a kama kama da ajnabi da ajnabiya dan a dora kaya ya zama ko ba a yi haka ba dukiyar halaka za ta ko wani abu dai ko na zai faru lalle yana bukatar a tsayar da dukiyar to a wannan hali ba ba laifi dan an yi kama kama da namiji da mace dan a dora kaya anan dan a samu tsayar da kaya sanan da sai tashi da wasu mu'amala an gama abin da ya shafi aure da sai sai kuma mu'amaloli shi ma ya fi dai a iya cewa idan ba a haɗa jiki ba ba wata fitina ba laifi ba ne kenan suna cewa ba a haɗa na tare da yin ko ina ina ne ba su da ni ba